الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والذين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله karatun da ya gabata subhanahu wa ta'ala bisa shafinsa muna da cikin wannan sura sura sura ali imran matsaya aya mai lamba ta goma sha takwas ke za mu tashi aya ta goma sha tara tana fata Allah ya sa ta abin za mu faɗa eh da abin da Allah ke so a faɗa kuma ya da shi kuma ya azurta mu da aiki da shi albarkacin shugaba sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bar cewa inna ad-dina inda Allah islam وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد a baya in za mu iya tunawa karatun da ya gabata jiya subhanahu wa ta'ala cikin wannan sura mai albarka ya kissanta mana abubuwa masu yawan gaske musamman kissar yakin badar wacce aka yi ta a shekara ta biyu bayan hijirar shugaba sallallahu alaihi wa sallama wanda muka faɗa jiya a watan ramadana aka yi takwas watan ramadana ya nuna mana yadda taimakon allah yake masu yawa suka gwabza da ma 'yan kaɗan amma 'yan kaɗan ɗin sakamakon suna tare da allah sai allah ya ba su nasara su ne sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wanda har cikin hikimar Allah da cikin ruwayoyi suka ce a da aka zo su kafirai daga nesa sai Allah ya nuna musu musulman yan kaɗan su kuma musulman daga nesa kawai Allah ya nuna musu dama kafiran kaɗan ne da suka taho ma suka kusa da kusa sai suka tsara ganin kafiran da ɗan kaɗan ɗan kaɗan su kuma kafirai sai aka nuna musu musulmai yan kaɗan daga nesa da suka matso an ka matso za a yi ta goma gaba sai Allah ya nuna musu musulman fa suna fa da yawa sai jikin sai ƙara yin sanyi sai suka karaya sai Allah subhanahu ya ba musulmai nasara a wata kuma ya kaskantar da su ne wai kallil kun fi ainihi ya kaskanta ya nuna kafirai yan kaɗan a idan muminai ya nuna kuma su muminai masu yawa ne a idan kafirai ya kafiya amara kana mafi'ula da Allah domin Allah ya hukunta wani abu da ya kasance abin aikatawa sauran wasu abubuwa makamantan haka sannan a Allah subhanahu wataala yau kuma za mu tashi kan ayat da yake faɗa mana yace inna dina inda Allah islam a baya ya faɗa mana dama su yi da nasu hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin wal qanati lil muqaddasi min az-zahibi wal bid'i wal khayl lil musawwamati wal an'ami wal harth sai Allah ya ce ذلك متاع الحياة الدنيا سألت قل هل نبئكم بخير من ذلكم ألا ينسى في الدنيا gata nan ita ce abin da ya shafi sha'awar mata kuɗi ya'ya kaza amma Allah bai faɗi mulki ba saboda idan ka tattara wannan abubuwa ai mulki ya samu inda kana da kuɗi kana da ababen hawa kana da kadarori kana da duk ka tattara su ai shi kenan ka zama mai mulki kuma da hikimar Allah in Allah bai sanya wa mutane san waɗannan abubuwan ba to hikimar halittar ɗan adam ba za ta tabbata ba saboda idan Allah bai sa wa mutane san a mata mata a samu san maza ba to ba za su iya ta kowa ya sha wahala ya nemo kuɗi ya ta kashewa ga rabarin mata ya aure ta ta wahala to an ba Allah bai sa san hakan ba to ba za a yadda a yi aure har a samar da zuriya a yawaita jama'a masu bautar Allah ba kaza ba to sannan kuma sai kasance subhanahu wata'ala da ya tsara wannan hikimar sai ya ce kai wai ba na ba ku labarin abin da ya fi haka alkhairi ba ai kamar ta lisanin hada muka ce Allah ba mu mana sai ya ce lillazi na shiga wa inda rabbihim waɗanda suka ji tsoron Allah ubangijin su to Allah zai ba su aljannatai to da haka daga ƙarshe sai Allah yake faɗa mana aya ta kusa da ayar da za mu tashi yau ma'ana aya ayar baya kaɗan Allah ya ce شهد الله أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى أكيم وترواية سوى وسلطان نسكر وجمع الله صلى الله عليه وسلم سكدي لي باس لابار جمد وتشهد أكيم في جرمة أكيم القرآن سألة سواء سكد وأن آية إتشي شيدر دا الله سبحانه وتعالى يشيدا تادا كنسا yin shaida cewa shi dinnan shine wanda yake la ilaha illa huwa shi ne wanda tilo talbal wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya wato kamar yadda ake wata fassara sai a ce la ilaha illallah shaidawa mai ake cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah ko wannan fassara ana yin ta ne kawai amma asalin fassarar ba a faɗa daidai ba wato kace babu an bauta da gaskiya to ai gunki ma ai shi ma a wajen masu bautarsa ai gani suke suma babu an bauta da gaskiya kuma da gaske suke bauta mashi su a wurin su lalle gunki shine wanda babu an bauta da gaskiya da gaskiya su a ganin su shine to shi yasa aka tashi fassar layar lawu so samu sai a fassara ta da babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah in an bautawa wani ya zata iya mai mutum yana yi da gaske amma an fa bai cancanta ba domin shi Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa shi ya yi halitta shi ya wa halitta komai don haka babu mamaki kenan dan ya ce a bauta masa dan ya cancanta idan haka la ilaha illa huwa shine ma'ana babu abun bautawa da gaskiya kuma da cancanta sai Allah da haka a shirya Allah annabi Allah ya ce ya shaida babu abin da kan sai shi kadai wani mala'ikatu mala'ikun Allah sun shaida domin su ba sa ma saban Allah wani mala'ikata kafin su sun shaida dan a cikin mala'iku babu kafirai ko guda da dukkan su musulmai ne dukkan makafirai dukkan mala'iku musulmai ne da haka wani mala'ikatu su ma sun shaida da kadai takar Allah shi kadai ne guda ɗaya tas babu ainihin wani abu da zai kwatanta maka halitta ainihin ya tabbatar maka da ainihin kaɗa mana duk halittu babu wanda ya cancanta a bauta masa asali wanda ya cancanta shine mahalicin halittar baki ɗaya shine Allah subhanahu wataala to da haka shi yasa subhanahu wataala kusan zaka ga da yawan gaske masana suke cewa an kai lura shi komai abubuwa da yawa za su rika nusar da kai Allah shi Allah ba za a san shi da shi zatinsa ba sai dai da halittarsa za a gane akwai shi har yanzu ba a taɓa samun wanda yake shi ne ya samu ba fir'auna ma da ya faɗa ya san ƙarya yake to da haka shi yasa wani wata rana a ko wata wani abu da ya taɓa faruwa a daga cikin manyan malaman mu Maulana Ibrahim ya je kasar a Rasha mutanen nan da suke ganin babu Allah sai ya kasance kafin su haɗu aka yi appointment to sai Ibrahim bai je ba sai bayan wasu kwanaki sai shugaban ƙasa yake mamaki ya za a yi kuna da awar addinin ku na musulunci addinin gaskiya na cika alƙawari amma baka zo ba sai ci baka zo akan lokacin da muka tsara ba sai ci ba ai shi abin da ya faru shi ne jirgin da zan taho a kansa ne rabin sa ya zo rabin sa bai zo ba ja jirgin kuma ka rabin sa ya zo rabin sa bai ce kwarai kuwa yace a duniya akwai wani jirgi da in za a yi tafiya in rabi ya tsara sai an jira rabin ya taho shi ma sai ce kwarai kuwa a duniya akwai irin jirgin da wasu kamfanuka suke suka yi sai ce to mu dai a duniya duk kere-keren jiragen sama babu kamar ma kasar mu babu kamar kasar mu babu wani jirgi da a duniya sai to gana rafa yanzu duk jiragen duniyar nan su kowane jirgi akwai su komai ka gani jirgi akwai kowane mai jirgi akwai kamfani sai to Allah na tambaya da Allah wani kamfani ne ya kirkiro sama kuma gaba daya inda ka ce ba ma jirgi ba komai ma akwai kamfanin da ya kera shi to wani kamfani ne ya taba cewa shi ya kirkira sama babu har yanzu zaka da duk komai bai akwai kamfanin da ya kera shi amma har yau duk batar da ake ciki ba a taba samun wani kamfani da ya fice shi ne nan ya kwangilan gina gina sanwa babu to wannan yake ƙara nuna kaɗaitakar Allah da haka mula mala'ikatu shi yasa da yaji wannan magana sai ya shiru fabu hitar da zai kamar kamar yadda Allah faɗa a cikin kisar ainihin na muruzu to kaji sai rasa me zai ce ka sai rasa me zai ce ka san akwai mutumin da ya san ya fahimci gaskiya amma sai ya kibi to shine ya shiru ya ce kai kai wannan addinin naka da gani kai babba ne sai ya shiru bai iya ba da amsa ba to ala ayi halin Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida ko halittu su yadda ko kada su yadda ko wasu sun yadda ko wasu su yadda shi dai ya shaida shi ne ya cancanta abota masa mala'iku ma sun shaida shi ya cancanta abota masa masu ilimi ma sun shaida da duk wanda yake da ilimi na addini ya sani cewa Allah ne ya cancanta da haka da yawa ma wasu masu ilimin zamani ma sukan fahimci cewa akwai abubuwa da suke siffanta ainihin lallai akwai mahalicin halitta shi yasa su abinda suke cewa akwai 'yan naturalist mutanen ƙasar rasha da wasu da cikin mutanen china da suke cewa babu allah wani wannan suka fitar wani theory ne suke fitarwa suke cewa wai shi ne suke kallo a matsayin halitta wani suke cewa asali da zafi da sanyi da ɗanye da bushashe su suke haɗuwa suke samar da halitta suke cewa wai asali abin da ya sa ake haihuwa ai asalin mutane dawowa suke su shiga cikin mutane sai a sake haihuwa wasu mutane wani gajiyawa yawanci idan mutane suka mutu yawanci su wasu sun rube wasu an kona su wasu an binne su ma'ana da sun koma ƙasa kenan ko to idan awaki da shikaji da sauran dabbobi suka ci ciyawa da sauran abubuwa to wai mutanen nan sukan koma cikin jijiyoyin ciyawa da jijiyoyin su masara da su shinkafa in awaki suka ci to su kuma awaki da kajin mu kuma muka ci naman su sai a sake haihu haihuwa waɗanda suka mata a baya kaji wani theory na shirye tarbaza wani sannan kuma haka wai yawanci haka abu yake zagayawa wasu halittun kuma aka bubbinne su suka zama suka rufe za su koma ƙasa don aka sha ruwan rijiya to mutanen sun koma cikin ruwa sai a sake haihuwa wasu kaga wannan da shirye tarbaza wai dabbobi da aka wai da halitta ta kan koma cikin ruwa wata ta koma cikin ciyawa wata ta koma cikin dabbobi to in muka sha ruwa muka ci dabbobi muka ci amfanin gona wai mun dawo da ainihin waɗanda suka mutu sai ake haihuwa har jiri da banza to abin da suka kasa ganewa to su asalin na farkon kowa yi to duk wannan shiri da banza ne to Allah ne ya sani a shi ne la ilaha illa huwa malaikatu malaiku sun sani sun shaida wa ulul ilmi da masu ilimi da'iman bil qisti Allah shine mai tsiwa a bisa adalci la ilaha illa huwa al-azizul hakim wato anan malamai suka ce Allah ya girma malamai da Allah ya faɗa kansa ya faɗi malaiku shi ya faɗi malamai saboda su suke ɗauke da saƙon da Allah subhanahu ya bayar na ainihin rike da kujerar annabawa ma'ana suke rike da khilafa na wakilcin annabawa su malamai halifofin manzanni ne yasa ake son masu kiyaye kujerar tafi ƙarfin su kujera ce ta annabawa kake halifanta wacce kai kanka tafi karfinka da za ka ce sa ake sa a kiyaye kar a zubar da mutuncin kujera da abin duniya ko wani abu kuma a sa mutane akan hanya wanda ta balle da su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin shi malami abin da ake so ya san gaskiya kuma ya tsere gaskiya ba ya san ta ya kibinta ba ko kuma ya ki saninta amma ya je ya dora mutane a hanyar da ba ita ba idan aka samu matsala malamai ba su ba su san daidai ba to kamar makafi kenan idan aka samu matsala malamai sun san daidai amma ba sa ɗora mutane a daidai to kawai mahaukata ke da kaga da mahaukaci da makaho babu wanda za ka so a ɗayansu in yana tukin mota ka zama fasinjan shi akwai matsala sai za malamai sa to wai in aka sai da direba makaho da kuma direba mahaukaci wanne ne dama dama su duka dai abin ba sauki duk malamin da ya kasance bai da karatu ya ja zuga to tamkar malami tamkar makahon direba ne duk malamin da yake da karatu amma ba tsoron Allah to tamkar mahaukacin direba ne to da haka kaga su matsalar kuma na malami ma ya fi haka tunda yanzu aka ce mahaukacin direba ko kuma aka ce a makaho ne direba ba matsalar ba ta wata kwana biyu kadai in hadari ta faru wasu a wasu a kai su asibiti wasu a wuce da su makabarta shikenan kasan kamar malami fa ya rubuta mu da mutane fa a kai a kaya bai ba jahannama a uzu billahi Allah ka tsare babban shugaban sa da haka Allah ya ce qa'imin bi qisi Allah bai tsaya akan adalci la ilaha illa huwa la ilaha Allah bai babu wanda ya tsinta abota masa da gaskiya sai shi al-aziz mabuwa yana kiwo ko a ainihin gwani inda shi ne inda Allah ya kitab Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa hakika addini na gaskiya addini na Allah addinin da zai amfane ka akwai addinai daban-daban a duniya amma asalin addinin da ke gadon mulki wanda Allah ya masa tankin kuma Allah zai masa makin a filin alkiyama shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci wato musulunci kafin zuwan manzon salama duk annabawa da suke zuwa kowanne yana zuwa da addinin musulunci addinin yana canza riga ne kamar yaro ne yana karami ya girma ko kuma ka zo da babbar riga ka sa karamar riga ka sa yar t-shirt kai din ne dai kawai riga ce kake canzawa to addini tun zamanin annabi adama har zamanin manzala kowane annabi addinin da ya zo da shi sunan addinin musulunci sunan tsarin addinin shari'a amma tana zuwa da kala kala kala kala nau'i nau'i da tsari tun daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi nuhu mutum yana iya aurar kanwarsa uwarsa ne ubansa daya amma kaga shari'a ba wani karba ba zamanin annabi dawudu zamanin annabi annansa annabi dawuda kuwa kana iya auren mata mai yawa zaka iya auren mata guda dubu man kana da hali kaga shari'a ba ta karba ba kuma zamanin annabi yaquba ba a aurar da kanwa alhali ba a aurar da yayanta ba kaga addinin namu a wannan shari'a ta mu ba haka tsarin yake ba to da haka shari'a a kowane lokaci kamar kuɗi ne a wajen gwamnati tana caccanzawa amma dai kuɗin ne ko akwai naira ashirin ɗin yanzu ba ita ce naira ashirin da ake karɓa shekara talatin da suka wuce a najeriya ba to da haka kowane lokacin aka canza tsarin addini to sai ka karɓa ka kuma tare ka zau guda lafiya ka kai addinin ka kai kana rage da wancan za ka samu matsala dan ka je siyayya ba za ka karɓa ba za ka inna addini lalle addini na gaskiya da Allah ya sani shine al-islam shine musulunci mana zama lafiya الإسلام سلم الله إن الدين عند الله الإسلام حقيقة الدين للمسيا لأن الله تعالى شين الدين المسلم آه وما اختلف الذين أوتوا كتابا الله سبحانه وتعالى وأن دسك سسابا وأن دسك أكباس الكتاب يهود النصارى بس سابا سنكبهم من ذن الله صلى الله عليه وسلم با كوكما سنكبهم وسكتشم أنباوا أبايا سيمي سيدن سنزوشيا su yahudu wasu sun yi imani da wasu annabawan amma sun kafirce wasu to amma yanzu kamar yahudawa su sun kafircewa annabi isa ne kuma sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dama a ka'idar addini in ka kafircewa wani daga cikin annabawa tamkar ka kafircewa sauran annabawan ne baki da su kiristoci nasara kenan su sun mutu gona da iri ne dan su abinda suka dauka annabi isa suna ganin shi a dan Allah a'udhu billahi yasa da aka ce masa ai annabi isa dan Allah suka ce a isa ke ya za a yi za a da aka ce su bawan Allah isa bawa wannan ai abu kunya ne isa a ce a rasa abinda za a kira shi sai bawan Allah to shi yasa Allah ma ya make bakin sa ya gube sa a wata wuri yace lan yastankifar masihu an yakuna abdan lillahi annabi isa shi ba abin kunya bai da an kira shi bawan Allah shi matsayi ne ma a wurin sa shi za mu zala shi kansa yake yawan jin daɗi da a kira shi da wannan suna na abdullahi ya sa ma Allah yake yawan kiran manzala da suna abdu abdu abdullahi da haka saboda haka ma ya sanya an kaji Allah ya faɗi abdu ya yi shiru a qur'ani to yana nufin haƙiƙanin abdullahi haƙiƙanin abdullahi a original dukan bayan Allah photocopy ne haƙiƙanin bawa na Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi bawa ya yi shiru yana nufin asalin bawa tabaraka allazi nazzala alqur'ana ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi haka dai haka to duk irin wannan yana nufin bawa kamar kai ne in ka ce baba kana nufin asalin wanda ya haife ka amma an kanin babanka ne to ba haka za a kira shi sai ko a ce baba wani ko wani abu amma aka yi baba aka yi shiru to asalin baba don Allah ya ce bawa ya yi shiru yana nufin asalin bawa kowa original photocopy ne sai dai ya kwaikwayi ya kwaikwayi manzan Allah sai sai sace sallu kama ra'aytu muni usalli kamar takaddu ne in ka ɗauko certificate ɗanka na firamare ka yi photocopy guda ashirin aka tambaye ka certificate ɗanka guda nawa za ka ce guda ɗaya za ka ce guda ashirin da ɗaya ba saboda sauran a duk photocopy original guda ɗaya nan ne to duk bautar da ake yi wa Allah photocopy ta manzon Allah ne yasa da bakin sai faɗa ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli wani wurin ya ce ku zo an yi mana dukku sallallahu alaihi wasallam shi yasa yau rabe ce wal abdu haqqan shine bawa na haƙiƙa sallallahu ta'ala alaihi wasallam laka yahudawa ba su kafirce ba ce sai dan me sai dan bagayan zalunci kawai da son zuciya laka baina ma alakanin su wa man yakfur bi ayatin lahi duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah Allah ya aiko annabawa Allah ya aiko manzanni su tsora jama'a kan hanya madaidaiciya amma wasu ke kafirce musu to Allah ya ce duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah walau ayoyi na mujizan annabawa ko kuma ayoyi na shari'a ma'ana waɗanda ayoyin da annabawa suke zuwa da sunan littafansu duka yana ɗauka a fa inna Allah haqiqa Allah sari'ul hisabi ne gaggawan hisabi nan da za a zo a hisabi ya hukunta masu hukuntawa ya hukunta yan wutar safu ta Allah ya kiyaye mu yan aljanna safu aljanna Allah ya tare mu barka shugaban sallama Allah ya sanar cewa in hajjuka idan har suka yi jayayya suka nemi muƙabala da neman hukuma da kai ya kai annabin Allah fa kullu ka faɗa musu ya kai sallallahu alaihi wasallam aslamtu wa tahiyya ni dai na riga na ni ka kulliyar zati na shine wajhiya ba fuska ba saboda fuska wani wuri ne a jikin dan adam da yake da kima shi yasa ake aka siffanta ainihin miƙa wuyar da siffa da fuska ko wani abin da ya faru sai ga mutum yana ƙoƙarin raba fuskarsa sadaka ka ce aslamtu wajhiya na miƙa wuyata ga Allah subhanahu wataala zati na ba gida ga Allah wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni ma duk mun miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala saboda wato shi manzo Allah shine haƙiƙanin wanda ya san Allah shi kadai ne ya fi kowa miƙa lamarinsa ga Allah shi yasa za ka ga manzo Allah saboda karfin tauhidi duk abubuwa ƙananu ƙananu za ka ga shi Allah kawai yake kallo akwai sanda da na aisha ta taɓa faɗi a wani hadisi manzon sallallahu zai bada zai sa a wai masa wasu aikace aikace a cikin gida zai dawo ya cin ma ba ai ba amma suna rawan jiki saboda suna kamar zai ji bai ji daɗi ba zai ce da su a ku ba a hankali mana ai Allah ne ya kaddara ba za ku yi aikin ba har da dawo ana tsammanin ne ce na zauna gidan manzo Allah shekaru masu yawa wanda shi ana tsammalikin asali mahaifiyarsa ce ta kawo shi don ya zama mai aiki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khadimu rasulillahi sallallahu alaihi yi wa manzon Allah hidima eh da haka sai zaman tuma Allah ya masa addu'a kuma ya rike shi hannu biyu kamar yadda ainihin zai da dan sabit shi ma ya rabauta da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo Madina ana ta murna manzon Allah ya zo Madina sai wata baiwa Allah mahaifiyar zai dan sabit da ta dauki abinci ta sa a cikin wani akushi ta dora wa ɗanta yana ɗan ƙarami ya tsatsallaka ya tsatsallaka ya jina durkusa ya ajiye manzon sa manzon ya ce wa ya aiko ka ya ce maman mu manzon ya ce zauna ne maka addu'a manzon ya daga hannu yayi masa addu'a wannan shi ya daga kadarin sa ya zama to tun yana wajen shekara goma sha ɗaya yake zama a gaban manzon yana rubuta wasu abubuwa na ainihin wahayi da ake sauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hana marke shi ma da mahaifiyarsa kawo shi ummu sulaimin rubai sa haka ya rabo su daga ala ayi halin manzala ana tsamariki ya ce akwai sau da yawa manzala zai aike ni amma ba zan dawo tun safe sai dare ina leƙowa ina komawa na san na yi laifi ina leƙo cikin gida sai na koma sai manzala ce shigo mana shigo mana kana so ne shirka ne ai haka Allah ya nufa sai yanzu zaka dawo sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda a wajihiya Allah subhanahu wataala ce manzon sallallahu alaihi na miƙa wuya na ma'ana na miƙa kulliya ta ga Allah subhanahu wataala wa man ittaba'ani haka dukkanin wanda suke tare da su sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala a wa mu da kullin da zai kuce kitaba ya kai annaban Allah ka faɗa wa waɗanda aka bai wa littafi wato su yahudu da nasara musamman yahuda musamman nasara asalin su kafirai amma musulunci bai suka kiransu da kafirai ba sai na kiransu da usul Allah sai usul ta ba saboda girmamawa amma a ka'ida tunda su yahudu suna cewa uzair dan Allah ne subhanallahi su kuma nasara suna cewa annabi isa dan Allah ne kaga anan in ka lura gaba ɗaya kamata ya kace da su mushrikai tunda shirka suke ma Allah to amma duk da haka dama nan Qur'ani ma ya faɗa haka da karkafar allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam dama wa qalat al-yahudu uzair ibn allah wa qalat an-nasara al-masih ibn allah dukkan waɗannan a kaida ya kamata a rika kiransu mushrikai to amma saboda girmamawa sai Allah yana kiransa allazina utul kitaba allazina utul kitaba ana kiransa da suna na girmamawa saboda yesu ba su kyauta ba da suke faɗin wannan kalamai da haka shi sa Allah ya ce musu wa qul lil ladzina utul kitaba ka faɗa waɗanda aka bai wa littafi yahudu da nasara kenan wal ummiyina da ummiyai mutanen makka kenan mushrikan makka waɗanda suke ba sa rubutu ba su iya rubutu ba su iya karatu ba daga nan ma yake ƙara nuna mu'jizar manzon Allah sallama manzon Allah an haife shi a garin da yawanci ba a rubutu ba a karatu waɗanda suka iya rubutu da karatun ma ba su wuce su sha bakwai ba gaba ɗaya a garin to amma manzon sallama sai gashi bai taɓa zuwa makaranta ba amma ya zo da ilmul awwalina wal akhirina ya zo yana ta ba da labarin abin da ya faru tun daga zamanin annabi adamu abin da ya faru zamanin annabi nuhu abin da ya faru na zamanin annabi idris annabi yusuf an kissoshi shi yasa ma da manzon sallama ya zo tarihin annabi yusufa da mahaifinsa yaquba da yan uwansa su ainihin bunyaminu da su yahuza qur'ani da ya tashi kawo kissar annabi yusufa sai qur'ani ya faɗaɗa labarin filla filla filla filla daki daki daki daki dalili akwai dalili shi su yahudawa suna jin kansu ne a matsayin babu masu ilimi kamar su suna ganin sun san tarihi to sai Allah subhanahu wataala ya tashi tuna nuna musu to su kananu ne a ba su ma san tarihi ba sai Allah ya zazzage wa manzon Allah tsantsan tarihin da su kansu ba su sani ba da aka dinga shi yasa babu wanda qur'ani ya kawo tarihin da shi dalla dalla da yawan gaske kamar annabi su ba saboda magana ake da masu ilimi su ake a nuna masa duk ilimin su jahilai ne su tsaya su saurari ilimi a wajen malamin halittun Allah baki da shi ne manzon Allah to shi yasa ainihin annabi Yusuf ba ya zama cikin sa ta faɗaɗa a cikin alqur'ani idan haka a wal ummiyai da ummiyai mutanen maka waɗanda ba su rubutu wato abin da ake abin da yasa ake su ummiyai daga cikin hikimar da kalmar al'umma ne ma'ana um uwa ma'ana yadda uwarsu ta haife su ba su iya rubutawa ba su karanta ba haka suke dilim to amma sai gashi an samu mai ilimi a cikin su ya zo yana ta ba da labarin dukkan komai har abin da zai faru cikin kabari mazala ya ba da labari abubuwan da komai manzon mai yayi ta ba da labari abubuwan da za su faru da akwai lokacin sai na umaru da jalla talan yake lokacin da sai na ibrahim al-mu'azzam wannan daga manzon Allah da ya rasu sai manzon da aka rube shi sai manzon sama yake lakkana wasu kalmomi da zai faɗa a kabari sai sai na umar da jalla talan ce a ya rasu la yanzu wannan yaron ma sai an masa tambayoyin kabari kenan ya rasu la ce sai an masa to bare mu kenan ya rasu la ya kware kuwa da aka yi haka ana nan ana nan san da sai na umar yawa fati an sanya shi cikin raudan nan na manzon salama kusa da ma'aiki sallallahu salama za a tafi sai aka ga sai na ali yana murmushi aka ce a'a lafiya sai ce ikon Allah sai ce sai na yake umar ne ya gama daka mana tsawa a nan duniya mala'iku ne nake ji yana daka musu tsawa a cikin kabari sun zo mishi tambayoyi suna mishi tambaya waye muhammadu ne da yana fada ni za ku tambaya rasulullahi ni za ku tambaya musu ya ce a eh gaskiya gaskiya musu to kakku ya ce ku taka takura wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na da yake da yake sai sai Umar ne nake ji yana daka wa mala'iku tsawa a cikin kabari kada ba mu zo da matsayi irin na wannan bayan Allah Allah ya ba mu albarkacin su shi yasa da kai ai san da aka hada alqur'ani da aka haɗa alƙur'ani aya ta ƙarshe sanda za a tattara alƙur'ani ita ce wacce su ne ayoyi biyu na ƙarshen sota tauba da ƙarjiya akum rasulun min anfusikum da aka zo da ayoyin guda biyu aka nemi shaidun da za su shaida cewa su ma suna cikin ayoyin alƙur'ani da aka samu shaidu sai na umar ce amma idan da Allah ya sa wannan ayoyi biyun sun kai uku da sura guda za mu yi musu su zamanto sura ta musamman saboda yadda take su ayoyin suke dauke da nuna mana martaba da kimar mu sanadiyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to masana suke cewa kai sahabban manzon Allah sun kai a matsayi ka duba ta kai matsayin da ka duba Qur'anin ma da kansu sun so su kirkiri wata sura saboda yadda Allah ya jira su eh to haka tunda yace radiyallahu anhu to ai magana da mata kai to haka Allah subhanahu wa ta'ala wal ummiyina da ummiyai mutanen Makka a aslamtum shin kun miƙa wuya kun musulunta fa in aslamu in sun musulunta sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qadista da to shikenan sai shirya cikin wannan shine sigar yadda manzon Allah yake aika wa kasashen duniya shugabannin kasashen duniya takardar gayyata zuwa ga addinin musulunci su ainihin hirakalu da sauran mutane su ainihin makaukis da sauransu dukkanin su manzon ya ta aika musu takardu yana gayyatar su zuwa ga musulunci yana kiran su zo ainihin zuwa ga addinin musulunci in sun ki kuma to lallai da yawan su yana nuna musu za su rasa kujerar su kuma za su rasa ainihin ɗaukar su a gaba ki ɗaya rayuwar su da yawan su sun amsa wasu kuma sun yaƙa ta kamar kisra shi ya yaga takaddar manzon Allah su rabar ma'ana abu rubutun manzo Allah ya ce to kisra ya yaga kujerar mulkin sa har abada kaga ko duriyar sa ba a ji akwai wanda sun girmama sakon manzon sallallahu alaihi kamar ainihin misra a makaukin ya girmama sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran wasu daga cikin su to sai sama ta sama ya musu fatan a kaga kamar ainihin shugaban kasar Rom shi ma da aka aiko masa da sakon shi tun an saura kwanaki kaɗan takardar ta zo ya dinga rashin lafiya ya dinga wani tsurewa da gudawa to daga ƙarshe dai ya ce wallahi ya rasa nake mishi daɗi kaza da kaza da kaza da kaza yana ganin anya ba wani annabi bane ya bayyana to ana cikin haka ana wani abu haka wazirin sai yake ce masa lafiya ce gashi abin da ake ciki ana cikin wannan yanayi kawai sai ake jin hayaniya a waje aka ce a leƙa sai aka ai wani aka aiko shi da sako zuwa ga ainihin sarki ana zuwa aka tsasa wasu aka ai sako ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wannan leta ta takardar wasiƙar ta manzon Allah take kan hanya ita ce ta rudar da cikin sarki ya tsure da amai da gudawa to ina ga manzon Allah da ya rusu kenan sallallahu alaihi wasallam to karshe ne ya girmama takardar ne musulunta bare amma ya faɗi kalmomi masu kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka sa dawo da sabon manzon Allah ya ce ya girmama mu dan haka ba za mu taɓa kujerarsa ba to shi yasa a ƙasashen duniya yanzu babu kujerar da har yanzu suna da girmanta kamar Rome har yanzu shugaban kiristoci a nan yake to wannan shine abin da yake akwai Allah ya ƙara mana samun albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya a asalan tu bayna salamu in sun musulun da bakari ta shikenan sai shari'a kaga kamar su shi da jashi shi ma aya guje sallama ya bi manzon Allah ne wanda bayan ya musulunta yana daga cikin mutanen da ake kafa misali a gare da da shi a matsayin mutane masu girman manzon sallama bai taba ido ji ga manzon Allah ba bai taba ganin sa gurguru ba bayan ya musulunta ya sa rana zai tashi da kana zai je wajen manzon Allah da ido biyu Allah bai sa ya je ba Allah ya karɓi rayuwarsa shi da manzon Allah ya mai salatu da ga'i amma kafin haka an yakin badar labari ya iso masa cewa manzon Allah ya nasara har shimfiɗin cikin fadar sa yasa aka fitar da su gaba daya da kujeru ya zauna da mutanen fadawa gaba daya ƙasa jama'a suka shigo suka ce lafiya sarki sai ce labari ne iso min Allah ya bai wa annabi Muhammad nasara akan kafirai shi yasa mu ce bari mu zauna a karkashin a dandarwar kasa mune wa Allah godiya da ya bai wa manzon Allah nasara kira ga ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi kenan kira ga Allah ya tsoro cewa fa inna salamu idan suka musulma kadi tarwa ya kira su kiriya wa in tawallau kuma ainihin kun ba da baya fa inna ma alayka albala kai dai isarwa ne a gare ka ya rasulullahi sallallahu wallahu basir bil ibad lalle Allah bai gani ne ga dukkan dabbai ma'ana in ma baka bi shi ba ya sani in ka bi shi a fili a koyi zuciyarka ashe akwai munafunci ya sani shi Allah ya sha bamban da masu masu mulki yanzu kana san mai mulki kana girmama shi kila ma kai ne fiye dinsa kana tare da shi ɗari bisa ɗari amma an kaga dama an ka shiga gida ka kulle ƙofa sai ka tada tsura wani zagi a cikin ɗaki an abu kaza to wani wani abu kaza da kaza amma bai sani ba to banda Allah wallahi in kai yaya ina duka kuma ya sani sun subhanahu wata'ala na'am
إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون نبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالكسد من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين عبرت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالكسد من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين سبحانه وتعالى yake magana ga wanda sun kafirce masa nan dai ya fara faɗa a baya yake cewa dama ya ce wa man yakun bi ayatin lahi ko to ga shi karin bayani innal ladina yakun bi ayatin lahi dukkan waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah walau a yahudu ko a nasara ko a mushrikan makka ko kuma sauran kafiran duniya ma daga nan har tashin alkiyama su sani daga cikin irin su a cikin su akwai waɗanda wa yaqtulun nabina suna kashe annabawa da gayyar haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ma na ba su yi masa komai ba to shi annabi ma laifin me zai yi bari a kashe wa yaqtulun allazina ya'muruna bil qisti kuma suna kashe waɗanda suke umarni da adalci wato anan suna kashe annabawa wato ayar sai ce wani iri kamar ba za ta fassara ba shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa inna jindina ko wa inna jindana la fumul galibun kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya yi alƙawari da shi da manzannin su za su yi nasara to ya aka yi kuma ake kashe su kaga sai ga ayoyi kamar sun yi karo da juna ba su yi karo da juna ba su da ma koron da yake wallan ya ji alal lahu da kafirin da alal mu'minin sabila to idan har ta kaddara tunda ai an kashe annabi haya da annabi zakariya yahudawa sun kashe su sun kashe ma wasu gaskiya annabawa to idan sun kashe su anan duniya Allah ya bari a lahira kuma annabawan da aka kashe da sauran mutanen kirkin da jama'un su suka shige aljanna waɗanda suka yi kisan kuma Allah ya kame su ya tarkasa su ya watsa su jahannama a yanzu waye yayi nasara kenan kaga musulmai da annabawan sun yi nasara kaga ya tabbata kenan wa inna jindana la fumul galibuna ai shi nasara nasara sai ya zama nasara duniya da lahira shi ne nasara in ko ba haka wato nasara a lahira shi ne nasara amma dan kai nasara a duniya ba kai a lahira ba an yi ba ai ba da haka a ce ayan ba za su yi karo da juna ba la akali banna ana wa rusuli da manzani za su yi zani da manzani za mu yi nasara nasara ai ba ana nufin duniya kaɗai ba ne a lahira na haka wasu nabi na sannan wa yaksurun nabi na amurin da kisi suna kashe waɗanda suke umarnin da adalci ma'ana waɗanda suke taimakawa annabawa bilkisi da adalci minan nasu daga mutane kuma har yanzu duk wanda suke takurawa malamai suke ainihin cin mutuncin su tamkar suna yin haka suna su suna umarni ne da kyakkyawan aiki ma'ana halifofin annabawa ne minan nasu Allah ya ce mu bashir mu ayi musu albashir da azabin alif da azaba mai raɗaɗi wato kacce raɗaɗi kamar mutum ya taka gaushin wuta da rashin wuta wannan zugin to irin nau'in azabar da za a mala a lahira subhanallahi Allah ka tsare Allah subhanahu wa ta'ala ulaika allazina hadara amalum irin waɗannan mutanen su ne waɗanda haɗin amaluhu ayyukansu gaba ɗaya sun lalace dalili saboda sun yi ainihin sun yaƙa Allah shi Allah yaƙi da shi ba kawai a kai yaƙi da shi ne kai tsaye ba in kana taɓa masa waɗanda yake so to tamkar da shi kake yasa Allah yake son waliyai yace in ana taɓa su to za su yaƙi saboda an taɓa mashi na hannun damar kamar gwamnati a gwamnati in ka taɓa soja ko ka taɓa wani to kai ka san da wa kake kagan ka taba mata soja tun ka kana yi idan kaga yanzu a ka'ida a yi soja kamar gwamnati ne guda yanzu da ka saki da ka saki ka tura wani soja a shahar a gabansa to kila gwara ka kamar limamin unguwan ku da za ka fi samun kila kwanci hankali da dama dama da saboda gwamnati da gwamnati kake yi da haka a duk wanda ya taba ainihin wani na Allah to Allah subhanahu wa ta'ala tamkar ka taba Allah ne shi yasa Allah ya ce man adali waliya to faqad azantuhu bil harb daga wannan shine dalilin da yasa Allah ya faɗa haka da ka irin waɗannan mutane ayyukan san baci wato daga cikin abin da ke bata ayyuka shine ridda Allah ya faɗa can wa man yafid minkum an dini fa yamtu huwa kafir ulaika habidat a'maluhu duk wanda ya ridda to aikinsa ya baci sannan daga sauci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya faɗa Allah ya yi rinna wala tarfu aswatukum fawqa sawti an-nabi ko wala tarlu bil dhikri lahu bil qawli kadar ba'da fa an tahaba da a'malukum ko wa tudjuna daga sauti a gaban manzo Allah shi ma yana sa Allah ya shafa aikin wato kamar rajje shi ma daga sauti a gaban manzo Allah tamkar ka zama ka kafirta ne a wajen Allah saboda yadda Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wala kan ladina wala amalu su ne waɗanda ayyukan su ya lalace a duniya a cikin duniya wal akhirah da kuma lahira Allah ya ce wa malahum min nasir a lahira ba su da mai taimakon sa a gaban Allah idan Allah ya ɗibo ɗan wutar jahannama zai turkata su watsa su a wuta to babu wanda zai zo ya sa baki Allah ya daga musu kama dama a ranar kiyama a yi halitta ɗaya ne zai iya wa Allah magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka kafare kuwa kaga ai su kam sun yi haihata haihata saboda ba su da kalmar shahada don haka ba za su amfana da ceton manzon Allah ta shiga aljanna ba da haka sun dole shi shi zauna ceton manzon sallama akwai ceton da zai yi wanda halitta gaba daya yasa ake kira shi zai hau wata kujera na muqamul mahmudi Allah zai yi fushi ya sabon ma ba zai yi ba sai manzon Allah ya yi wa Allah bayani ya yi roƙi Allah ko ce ya je gaban Allah kafin ya roƙa ma Allah ya ce saltuɗa washfa tashaffa to kaga hisabun ma manzon Allah sai da ya nema sannan Allah ya buƙaci ma zai da Allah ya ya shashi ya bar halittu ma ba ta kirki ba kaga anan halittu sun samu albarkacin manzon sallama to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika alladhina yu'minuna malu fid dunya wal akhirah a wa maluhum min nasirin ba su da mai taimakon su a ran lahira na'am
اللهم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقرهم في الدين ما كانوا يبشرون
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكموا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مؤردون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وكرهوا في دينهم ما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da faɗin cewa alam tara ya kai shugaban halitta ban gani ba ko kuma a kai ma mai karatu ban ga ilal lazina utul kitaba zuwa waɗanda alal lazina utul nasiban ga waɗanda aka ba su wani ɗan rabo min al kitabi na littafi ba saboda ai duk littattafan da aka bayar babu waɗanda aka ba su cikakken littafi sai mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dukkan wasu littafai qur'ani ya tattara abin da ke cikin su kuma ya kunshi abin ma da babu shi a cikin sauran littattafai da haka saboda shi littafin ya sami girma ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga a tawar littafin Allah ne injila littafin Allah ne to amma menene yasa qur'ani ya fito wurin littafai saboda shi littafin qur'ani shi aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waɗannan mutane aka ba su wani abu na rabo na littafi yin aure ila kitabillahi ana kiransu zuwa ga shari'a na littafin Allah li ya hukuma bainahum dan littafin ya hukunci tsakaninsu sun mai tawalla fariqun minhum sannan sai wani daga cikin su wani tashi daga cikin su ainihin suke ainihin juyawa suke bada baya wa hum urdu suna kawar kai abin da ya faru shi dalilin saukan aya akwai shugaban yahudawa da ake girmamawa a lokacin aikin da abdullahi dan salami to da ya manzon sallama ya bayyana sai ya fahimci lalle manzo Allah annabin Allah sai ya nuna zai musulunta amma yake buƙatar manzon mai tattara yahudawa ya faɗa musu cewa a yanzu haka ma shi abdullahi dan salam ya yarda zai musulunta ka ji me za su faɗa ba za su bi tattara su suka nuna ai da zai musulunta da mu za mu musulunta domin malami ne mai ilimi a cikin mu mai ilimi kaza da kaza da kaza kawai sai bude kofa ya fito sai ce la ilaha illallah wa sai musulunta yana musulunta a a ai mutumin banza ne mutumin banza ne yanzu suka yi musulunta saboda son zuciya suka dinga faɗin cewa ai littafan su kaza da kaza to sai wani abu ya faru a cikin littafin ma akwai hukuncin rajam idan mutum ya zina yana da aure za a jebe shi sai suka ce ai su a tafar a littafin su ba haka hukunce ta ba idan mutum ya zina yana da aure za a ɗauke shi ne a shafa mashi wani abu a fuskarsa baki kamar gawayi a ɗaure shi a bayan jelar jaki ana yawo da shi a gefen gari a nan zagaya da shi gari shi kenan hukuncin zina a cikin mazan sun ce ba haka bane abdullahi dan salamin ya ce tabbas maganar kayar sullahi ba haka bane sai suka ce to a ɗauko littafin har ka ɗauko littafin a taura za a duba wai suna so su nuna cewa lalle abin da suka faɗa gaskiya ne cewa su a hukuncin sun littafin su idan aka yi zina ana shafa mutum wani bakin gawayi ne ana yawon shi a gari shi kenan hukuncin sai aka ɗauko littafin ana dubawa ana karantawa ana cikin karantawa aka kira wani babban malami da suke yi da shi shi ne musulunta ana kiran shi suriya aka tattaro aka fara karanta ana karanta wurin ana da aka zo asalin wurin da aka yi magana jebewa sai shi wannan babban malamin na sai sa hannu ya dan rufe wurin da hannunsa sai Abdullahi dan Salam ce dage hannunka dage hannunka sai tun kuɗe shi ka gani ko ga wurin na ga wurin to shi ne Allah ya ce Allah mutare ilal ladina utu nasiya min alkitabi ya rasul baka mutanen da aka wasu wani abu da ilimin littafi da auna ana kiran su ila kitabi la zalta min Allah li yahkum bainu dan ya hukunci tsakanin su Qur'ani kenan sun mai talafa sai wani sai da kansu suke kauda kai suke nuna wani abu da san zuciya wa hum mu'riduna suna kauda kai kamar abin da ka faɗa ba haka bane kuma da hali abin da ka faɗa gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa cewa zalika me yasa yahudawa suke wannan ɗabi'a ne akwai dalili dalilin da annahum qalu domin sun ce suna sun- suna faɗin wata magana ne cewa lan tamassana an-nar wai suna cewa har abada wutan jahannama ba za ta shafi jikinsu ba ballanta na mata ƙona illa ayyama ma'aduda sai dai wasu 'yan kwanaki ke daga goma ana kwana arba'in da suka ɗan yi bautar ɗan mariki wato kaga shi bai hudi yana da matukar matsala kaga shi kirista duk lalacewar sama yakan je coci ranar asabar ko lahadi ko to shi bai hude baya ma zuwa coci shi bai hude ba a ka'ida jira yake kiyama ta tsaya shi ne aljanna za ka a yanzu a ka'ida duk yahudawa su ba sa ma zuwa coci su jira suke kawai lokaci ya tsaya kawai su shige aljanna za ka su suna magana in ma za su yi wutar sai dai kawai da yan wasu kwanaki da haka nan da masanin na kaga a ƙa'ida ko a musulunci ya ba a so mutum ya je ya sakankance kawai yana amince amincewa makarin layi da haka su suna gana haka a illa ya maru sai dai wasu kwanaki da su wa garrahun fidi ne abin da wa garrahun fidi ne ma kano yadda runa abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya babu shi a gaskiyar magana cewa wai su ɗan aljanna ne suna cewa na hana abu na'ullahi wa ahibba'uhu wasu 'ya'yan Allah ne su masoyan Allah ne shine Allah ya kul falima ya azubu ku bisu me yasa to Allah ya ya Rasulullah ka tambaye me yasa nake azabtar da su ina azabtar daga kannin su inda ayayen nawa ne sai na azabtar da su to haka Allah ya ce ma kanu yaftaruna abinda suke kirkira na cewa su yan aljanna ne ko ba su bauta wa Allah ba to wa karrahu shi ya rudar da su ainihin su ke kallon haka ma kanu yafiji ne masu cin ajiyar nasu na'am akai ba فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتئذ وت- وتنزع الملك ممن تشاء وتئذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
وكيف إذا جمعناه اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى yace su da suke da'awar cewa su 'yan aljanna ne su ko kaɗan wuta ba za ta shafe su a lahira ba Allah ya ce ya rasu Allah ya ce ya rasu lillahi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza jama'anahu to yaya kenan kuwa san da za jama'anahu muka tattaro su zamu watsa su a cikin jahannama li yawmin a wata rana wani yini da na nan tafa ranar tana nan tana zuwa ba a faɗe ta ba wata ta kiyama a ƙa'ida malamai suka ce Allah ya ɓoye ta ne saboda hikimomi masu yawa daga ciki saboda rahamaniyar Allah saboda mu annaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ainihin rahmatin rabbaniya wato saboda haƙiƙanin rahmar Allah shine manzala sai Allah ya koye mana ita saboda idan aka faɗi ranar alkiyama za aka ce za a yi ranar za a yi tashar kiyama ranar kaza ga watan kaza daidai lokaci kaza to sai ya zama cewa an kasa samun natsuwa sai ya zama cewa gabaki da kowa in lokacin ya matso sai ga jama'a sun ki su tsaya ka tashi ka tafi makaranta to ni wata makaranta an nama ce ba zan gama makarantar ba za ta yi alkiyama to sai an ce ka tashi ka tafi kasuwa to wani kasuwa ni da kuma suna na masana kwana kaza sai Allah ya ka koye da tunda da ta farko tun asali a zara'ilu ɗaukar rayuka ake kawai to sai ya roki Allah ya masa alfarma a rika dan jefa dabara haka da rashin lafiya saboda hikima saboda kar a rika ɗaukar mutane rayukansu lokaci guda wasu sai a rika dan jefa musu rashin lafiya to sai aka yi haka to sai kasance ita alkiyama an ɓoye ta ne saboda wannan hikima da farko na biyu saboda abin ƙa'idar masana suka ce an abu eh, cikakken ɓoye abu shi ke nuna an yi cikakken bayaninsa ita alkiyama da aka nuna cewa ba a faɗi ranar da za ta tsaya ba to rashin faɗin yaushe za ta tsaya hakan yake nuna an yi cikakken bayaninta ma'ana za ta iya faruwa ko da wani lokaci kenan kaga haka ke nuna kawai tsananin bayanin ne yasa ma aka ɓoye ta ma'ana za ta iya faruwa an jima kenan za ta iya faruwa kila gobe kenan za ta iya faruwa ranar juma'a za ta to kaga hakan yake nuna cewa an ɓoye ta ne saboda me saboda matukar bayanin ta ne yasa ma ta kasance kamar a ɓoye ma'ana ko da wani lokaci kai dai ka kasance a cikin shiri yanzu akwai wanda ya taɓa rantar kuɗi zawar mazan salama na ga abi hurairu ne da niyyar zai bayar nan da wata ɗaya an zo haka wani sai mai dinga mai faɗa yace in sa kai kai yanzu a duniya har za ka karɓi bashi ka ce nan da wata ɗaya kana da tabbacin za ka kai wata ɗaya kaga wannan manyan bayan Allah kenan shi yasa sai dan Umaru manzo sallallahu ya ta umarci nasiha yake ce masa kun fi duniya ka annabi garibu aw abiru sabil ka kasance a cikin duniya tamkar ainihin bako ko kuma mai ƙetare hanya da ya fahimci haka wata rana abdullahi dan umar yake faɗa wa almajiransa yace idza amsaita yace fala tantazir mata zaba yace idan ka kai yamma to duk wani abu da ka sani na alkhairi kaka bari ka tafi da za ka yi sauri ka yi ila ba za ka tafi ba da yawa an sha yin mutanen da sun ce za su yi abu sai da safa wallahi ba sai safa ba yace idan ka san wani abu na alkhairi za ka aikata shi da safe in za a ka fada to falatin ta zalla masa kar ka ce a barin bari zuwa yamma to ba a so gaggauta da yawa wasu sun sha yin hakan kuma ba su kai yamma ba sai haka shi yasa dai na abu kai zalla kana cewa a kodawar lokaci in ya shaƙi numfashi baya jin tabbacin zai sake shaƙar numfashi na gaba saboda tsaban ƙarfin imani da haka ga waɗannan mutanen da ban suke a cikin sahabbai a cikin mutu halittar Allah ma baki da da haka a Allah ya ce liyaumin a wannan rana da zata larai ba fi babu kokonto a cikin ta shi yasa muke cewa ita kiyama ba magana Allah ya kai mu Allah ya faɗa babu kokonto sai an ji yawwa in ka gaba to sai in ka gaba a zuciya da kai ba sai dai kayi kokari ma yake ku tafi ka ba amma muddin ka take ka zo duniya su kiyama sai ka halarce ta Allah ya ce a wufir kullu nafsin za a cika wa kowace rai abin da ta aikata ma kasaba na abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna Allah ya ce ba za a zalunci halitta ba walillahumma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kai shugaban halitta ka faɗa wa halitta Allahumma ita kalmar Allahumma asalinta a Allahu ummana bil khairi asalinsa da ake sharkodon da ce Allahumma mana ya ubangiji ka haɗa mana dukkan wani alheri ka suna ce su kalma ce wacce ake yawan so a yi amfani da za a roƙi Allah dalilin saukan aya a gurguje a shekara ta shida na wafat na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzalla sallallahu alaihi wasallama yana cikin garin Makka Madina afwan sai labari iso masa kafirai sun yi doka sun zo sun kewaye garin wajen su dubu goma sha biyu a sa'ilin kuma su dubu mutanen garin madina gaba ɗaya har da ƙananun yara da mata ma ba a wuce mutane dubu uku ba hankali ya tashi aka rasa ya za'i sai Allah ya azarta sahabban manzan manzan sun sai ce a shiru ni a ba shi shawara a ba shi shawara yace ku bani shawara kowa ya dinga kawo shawara wannan yace kaza wannan yace kaza to sai Allah ya taimaki manzan Allah da wani sahabi gogaggen mutum mai kaifin hankali Salman al-Farisi sai ba da shawara a tona rami na gwalolo a kewaye garin ba kisa za mu kawo ba abin da ya fara kawai shine a lokacin da haka ta faru aka kewaye garin da wani ramu musulma aka dinga ba da ainihin kamu a kamu ma'ana wajen kamu gaba a goma sai a ba mutane arba'in haka aka dinga tona ramu ana ta yi ana cikin wannan tona rami ana ta fama ana ta fama har a wannan lokacin ne ma ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin littafin Allah har nan aka yi wajen kwana kusan goma sha hudu a cikin wannan hali to sai kasance manzon sallama ana cikin wannan tona ramu sai aka zo wani har da manzon sama ke aikin da kansa in aka zuba kasa manzon sama yana turo wani abu kamar baro kamar wuli baro yana turawa da kansa wani lokaci in manzon sama ya je gefe je ya to haka za ka ga shi wani lokaci ya shiga cikin kura ko hango shi ba a yi sallallahu alaihi wasallam ya yi kudu har da shi ake aikin sallallahu alaihi wasallam saboda shi ko da lokaci koya mana halitta a ƙa'ida so ake shugaba ya zama to shi ne ya fi masa shan wahala talakawan su ake son su daɗi sayyida da ƙaumi khadimukum inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka tafiya wani lokaci zaka ga za a yi arba aiki har da shi ake sallah akwai sanda aka yi tafiya za a yi abinci za a dan dora abinci wani yace ni zan yi kaza wani yace ni zan dora girki wani yace ni zan yi kaza wani zan yanka dabbar ni zan fede maza da ce ni zan nemo itacen da za a dora girki abinci da za mu sallallahu alaihi wasallam to ala ayi hal abin da ya faru dai a lokacin to sai aka zo kan wani wata fa'a wata wani dutse wurin da ake tonawa aka kasa fasa wurin aka faɗa wa manzon sallallahu alaihi wasallam a bashi abin tona ramin da kansa ya daga hannunsa mai albarka sallallahu alaihi wasallam ya doka a cikin wannan dutse sai dutsen ya tsage sai manzon sallama ya yi kabbara ya sai doka dutsen da ya kabbara sai ya ce alhamdulillah sai manzon sallallahu ce Allah ya bani nasara a ainihin sham ina hangon wabina da ya sake yin kabbala ya doka sai dutsen ya sake tsagewa nan ma ya ce Allah ya bani nasara har wajen kasar Yaman ya sake dokawa na uku sai dutsen ya tarwatsa manzo Allah ya ce Allah ya ƙara bani nasara zan yi nasara har zuwa wuraren kasashen su ainihin Farisa to da aka yi haka sai munafikai sun ji wannan magana manzo Allah ya fara sai suka yi gefe suka fara gulma sai suka ce kayan saboda yare na mana hankali ko fitsari ba mace zuwa mai saboda tashin hankali amma wai na wani yanzu yayi nasara da zai ci nasara a sham da kaza da kaza to wannan maganar da suka faɗa sai Allah ya gwabo bakin su da wannan aya sai ce sai manzon Allah yake to ai ba maganar Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mallaki sham da yaman da su farisa ba kai su sani fa mulki na hannun Allah zai iya ba manzo Allah ma abin da ba a taba zata ba shi Allah ya ce qulillahumma ya kai annabin Allah faɗa musu qulillahumma shi Allah subhanahu wa ta'ala mai suna Allahumma malikul mulki shi yake bada mulki ba maganar sham da yaman da kafara su ba su ba kai gaba ɗaya mulki mana hannun Allah kuma kai annabin Allah kuma dan gatan Allah sai me kuma in ya baka malikul mulki shine mamallakin mulki yake bada mulki in ya baka in ya so ya karba sifar su ce yasa sifar Allah mulki na ɗaya daga cikin sifar Allah yasa kaga masu mulki ana barna suna kallo sakacin su ne saboda ka'ida sifa ce ta Allah Allah ya dingina ya ba su ita bai kamata a ce suna ana barna amma suna kallo ba to shi yasa ake son su iya baki kokarin su saboda su ka'ida Allah ya ba su dama ne da za su sa al'umma akan daidai lokacin da tana ya faɗa yace a ka'ida a duniya bai kamata kowa ya wulakanta kowa ba inda za a kula da tsarin addinin musulunci yace yanzu misali ka lura shi mai kuɗi kamata ya ya rika tausayin kansa yana kallon shi talaka abin sha'awa tausayin kansa ya rika kallon yanzu ne fa duk abin da na mallakan nan sai an mun sai a kansa kaga shi talaka ba ruwan sai ko Allah ya samu ba zai tsananta a gare shi a kiyama ba ko Allah ya shi abin sa shi kuma mai talaka kamata ya rika kallon mai kuɗi yana sha'awar mai kuɗi yana dutse ya kashe kaga ikon Allah zuwa daga kuɗi yanzu aikin Allah za su yi dukiyar aljanna kusa ga sunan su sai kaza su tara baka za su raka ko kuma rawanan babu komai balle ba zai yi aikin aljanna to kaga anan talaka ba zai wulakanta mai kuɗi ya kalle shi a wulakance ba mai kuɗi ba zai kalle talaka ya zakanta shi ba sannan masu mulki su rika kallon talakawa a matsayin su sun huta ba ruwansu a kiyama Allah ba zai tuhume su da laifuka ba amma mu duk halittun da suke karkashin mulki ne zama sai an tambaye waye sha wahala waye sha yunwa waye kaza duk sai an tambaye kaga anan mai mulki sai ya ga yana tausayin kansa yana ganin talaka shi ne zama kamar abin sha'awa to kaga anan shi ma zai zama to mai talaka mai mulki ba zai wulakanta talaka ba to haka shi ma ainihin talaka ya riga kallon mai kuɗi kan kaga su wani su farke da mulki in suka dama yanzu za su je sa wata irin ka'ida kowa sai ya ba Allah in suka dama su rika tilasta jama'a su rika bin Allah saboda karfin mulki da sai ka kallon shi kana ganin shi ne abin ban sha'awa kai inda ka baka da wani komai na isa da mulki da zaka sa a ba Allah saboda ka'idar mulki tana iya tumbura mutane su ba Allah musamman aka shi faɗa adalci daga malikal mulki shi ke ba da mulki shi yasa ga zamanin sai na Umaru yadda ya shimfiɗa adalci kaga ai abubuwa da yawa sun kan kama ana buga shi a cikin da'irar adalci bai jalla ta'ala ya kai akwai sanda aka yi bincike don a gane wanda ya fi kowa talauci karshe sai aka binciko shi ya fi kowa talauci bai jalla ta'ala ta kai akwai sanda sai na umar ya yi wajen ya kai akalla ya kai kusan wajen shekara guda gaba ɗaya ba abin da yake ce banda dabino da ruwa to da tsabin gudun duniya dabino da ruwa yake sha sai da ta kai wasu irin kuraje sun fito a jikinsa duk sun lalata mai fatarsa aka tashi aka ji za a dan masa nasiha har da yake hafsa ana mishi nasiha me zai hana ya dan daure ya dan cin abu mai dan dai da suka gama bayani yace kun gama eh kun gama eh yace ke hafsa yanzu za a cuce ni zan iya kallo in shiru amma har da ke za a hada baki da ke a zo a cuce ni ana so a sa ni a bala'i ya rika jin ɗanɗano mai daɗi in ci gaba da jin haka yanzu in faɗa matsala a lahira yake ku tashi ku baro ba wanda zai amsa min tambaya a filin alkiyama da a cikin kawarin an sabbe shi karshe haka ya dinga rayuwar da dai abin tausayi dai duniya da bata dame sa ba har ta kai ma jikansa haka wajen fati saba'in ne a jikansa akwai sanda aka zo ma za a yi tafiya za a je a karɓo makullin baitul maqdis aka yi aka yi da shi ya canza riga yaki aka yi aka yi da shi wallahi da suka takura dai dan shi gida ya dan canza wata riga ya fito za a tafi dai dan juya ya juya ya juya dan ta taɓa rigar sai ce da Allah ku taimake ni in koma can ya gani to laka ke take mulkin karshe sai da ya koma ya canza ta haka ne ya fito dai haka ne to abin dai da yawa dai abubuwa sun faru a cikin rayuwarsa na matukar sha'awa wanda duniya bata dame su ba to da haka malikal mulki shike ba da mulki subhanahu wataala qul lahum malikal mulki tutil mulka man tasha kai kake ba da mulki ga wanda ka so ko musulmi ko kafiri shi yasa kamar yadda yake Allah ya ba musulmai biyu mulkin duniya ya taɓa ba kafirai biyu mulkin duniya eh ya ba ainihin annabi Sulaiman alaihi salam wanda shi annabi Sulaiman asalin sunan shi Salman ne sai Allah ya tasjira sunan nashi saboda ya girma hadarar manzon Allah asalin Salman shi ne manzon Allah shi sai aka mishi tasjira shi Sulaiman ma'ana dan karamin Salmanu amma asalin Salmanu babban Salmanu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka an ba annabi Sulaiman an ba ainihin Zulkarnaini sannan kuma na Maruzu sai kuma Buktanasa a wasu daga cikin ruwa da haka wannan shine a Allah yana ba kowa ya ba wanda yake so ya ba wanda yake yi a cikin mulka man tasha watan zubul mulka kuma Allah tanzabul mulka kana kwaci mulki min man tasha ga wanda ka so nan sai Allah ya ce bayarwa amma da yake karɓa ne Allah bai ce karɓa ba sai ce tanzibu mana fizgewa ba a san ran shi za a kwace ba yawanci masu mulki za a ga ba a san ran suke sauka ba da wannan nassin Allah yake ƙara nuna hakan suke wata izza man tasha ubangiji subhanahu wataala kai kake ɗaukaka wanda ka so wata zilla man tasha kuma ubangiji kai kake kaskantar da wanda ka so biya duka alkhair dukkanin alkhairai na hannunka ya Allah anan muke roƙon Allah ya haɗa mana dukkan alkhairi duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato duk zaman da shafi da mai dubiya daga kari dubiya da karkai duka alkai na hannunka eh ma'ana suna hannun kudurarka ya Allah ba a safarta shi da hannu sai dai a faɗa a wuce amma hankali ba zai gane hannun yake ba yasa ake cewa kawai ainihin kudurarsa a innaka ala kulli shay'in qadir ya subhanahu wa ta'ala kai ne nan mai iko akan dukkanin komai alhamdulillah Allah ka zama jabirci wa tsaya Allah ka zama jabirci da baka shugaba sallallahu alaihi wasallama ka ta abin da muka faɗa ya yi da Allah yake sa faɗa kuma ya dirshi albarkar shugaba sallallahu alaihi wa sallama kuma ya azurta mu da aiki da shi albarkar shugaba sallallahu alaihi wa sallama wanda da Allah ka sa dukkan wata bukata da muke fama roƙon Allah Allah ka sa sanadiyar karatun da Allah ya biya mana musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani musulmi yake cikin wata damuwa a faɗin duniya ubangiji Allah ya yi mana Allah marasa lafiya musulmi ka ba su lafiya ubangiji Allah waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu babban shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu cikin bayi waɗanda ake yantara cikin wannan wata babban shugaba sallallahu alaihi wasallam ba ta yantara cikin bayi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الهدي لا والهادي لا صراط المستقيم على آله حق قدره يمدى الذي اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أمر واحدين مجاهد فيك المجاهد وأهل بيتنا دهات ولا تهرب بنا خيار المهاجرين والأنصار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق الحاج إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله